الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا همة الشيء أحضري لنا بهذا المحضر والتادفي بنظرة تاتي لنا بالظفر مصلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات الله يبصرون فهر ينظر الله سبحانه وتعالى yana gaya mana sifan munafukai a jiya mun ji su muminai sifa biyu sifa hudu kafurai sifa biyu munafukai suna da sifofi a aya goma sha uku so ana cikin bayani a kansu kenan ana Allah ce misalinsu sifatun fi nifaqi wajen munafuncinsu ka masalin lazi sauka da naran kawai misalin mutumin da ya hura wuta fi zulmata a cikin duhu falamma aba'ad ma haulahu da wuta ta haskaka mai sasannin inda yake zaune ma haulahu daura da shi fa absara ya ga gari ya ga abin da zai gani tunda akwai duhu a lokacin misali duhu ya yi duhu mutum ya hura wuta ya ga abin da zai gani wasta da fa'a ya ji ɗumi wa amina min ma ya kafu ya amince duk abin da yake tsoro tun daga haske ya gani so ba komi kenan to ana nan zahaba Allah bi nurin kuma sai Allah ya tafi da hasken sai hasken ya mutu bayan haske ya haska kamai ya ga gari ya ji ɗumi to yanzu kuma hasken wuta sai ya mutu a ga sai ce zahaba Allah bi nurin la yaqul bi narihim saboda can misali ne aka yi ko lanil makasu da biyin kadin nar biyin kadin nar huwa wujudun nur da aka ce wannan haske wato kunna kunna wuta ai samuwar haske ake nufi munafiki in ya tafi cikin haske ga haske yana gani ga haske zuwa can sai kuma ya juya shi wajen kafirci kaga wannan hasken ya mutu ya koma duhu kenan to wai kan mutumin da ya hura wuta yana cikin haske so har ma yana jin dumi har ma ya amince da duk abin da ke kusa da shi da kuma zuwa can sai Allah ya tafiyar da hasken sai ya koma cikin duhu wata rakawan fi zulumatin Allah ya tafi da hasken ya basu a cikin duhu la yusuruna ba sa ganin komai ba sa ganin ma haulahu kaga da ya haska musu suna ganin daura da su amma yanzu ba sa ganin ma haulahu mutahayyaruna suna dimuwa ani dari daga madan hanya haibina suna cike da tsoro to fa kadhalika haula haka na wannan munafikai aminu sun imani bi zahar kalimatul iman da bayyana da kalma ta imani fa idza matu idan munafikai sun mutu ja'ahum al-khawf sai tsoro zo musu wal azab da azaba summun sun kurumce kuma summun alal haq sun kurumce ba sa jin gaskiya da kullun su fa la yasma'u sama'a qabulin ba sa ji na karba bukumun sun zama bebaye harasun bebaye anil khair daga barin alhairi fala ya kudu ba sa iya faɗin alhairi in sun buɗe baki ba alhairi za su faɗi ba sun zama bebaye umayin sun zama kafi an ɗari huda daga barin hanyar shirya fala ya raunahu ba sa iya ganin shi fahim la yarji'una ba sa komowa akan gaskiya akan gwadabe an da lalala daga barin bata awu ko kuma a'a misalin su aw masalun kasa ibin kaman girgije ai sahaba ka sahabi madri girgije na ruwa min sama'i daga sama min jihati sama fihi a cikin girgijen ai sahab zulumatun akwai dufai duhu da duhu da duhu kaga ga duhun dare ga duhun girgije ga duhun ruwa mutakashifa kaga na farko zulumatun laili duhun dare zulumatun sahab duhun girgije zulumatul madari sanan duhun ruwa ɗan ruwa ya in girgije in girgije ya tara ruwa baki yake sannan gashi lokacin da daddare ne duhu sannan ga girgijen kansa shi ma duhu gare duhun girgije duhun ruwa duhun dare zulumatu kenan ba duhu ɗaya ba da da duhu ɗaya ne sai ce zulmata amma wannan zulumat jam'in duhu ne duhu da duhu dufai wa ra'adun sannan ga tsawa a cikin a cikin girgijan tsawa radul mal tsawon mala'ika almuwakkil bil madari wanda aka wakilta shi a ruwa an sautu ko kuma sautin mala'ika an ce in ka yana ridididin nan in za a yi ruwa mala'ika ne ke mai girgijen tsawa wa barko sannan ga walƙiya lam'an to lokacin da hadari ya zo ga walƙiya an gane ko ga shida a cikin a cikin girgijen to sai ka ga ya aluna asabi ahu suna sa in yatsunsu haka asabu sayibi kenan wanda ruwan ke zuba suna sa yatsunsu fi azanihim ai anamilahum ai yatsunsu fi azanihim cikin kunnuwansu min min ajalin sawa'iki saboda wannan tsawa din min ajalin shiddati sautin ra'adi la Allah ya saba uha dan kar su ji hazaral maut saboda suna tsoron mutuwa hauful maut min sama'iha haka zalika haulai munafiqun haka waɗannan munafikai idza nazala alquran idan qur'ani ya sauka wa fi zikril kufr akwai ambatan kafirci to wannan kafircin almushbihu bizulma an kamanta shi da duhu wal wa'idu akwai alƙawarin azaba almushabbu biradi an kamanta shi da tsawa wal hujjajul bayyina hujjoji mabayyana almushbihatu ababan kamantawa bil barqi da walqiya to in suka ji wannan yasudduna azani sai toshe kunnun su liya la yasma'u don kar saurara fa yamilu ila iman su karkata zuwa ga imani wanda raka dinin su bar su bar watarki dinin su bar addinin su wahum indahum watarku dinihim barin addinin addinin su a wajen su mautun mutuwa ne to kaje yadda munafukai suke ka zo su su bar addinin su sai su zo su su abin da saboda suna jin tsoro wai an saukar da aya tana tsawa aka saukar da aya tana tsawa to sai su sai su sai su sai su toshe kunnuwan su ba sa son me yasa wai dan kada su su su yi imani to yin imanin a wajen su mutuwa ne mutuwa ne kin ji kenan yin imani a wajen su mutuwa ne eh wahum indahum maut wallahu muhidin bil kafirina Allah mai kewayewa ne ga kafirai ilman wa qudratan wajen sanin shi da kudura ba sa ba sa tsere ma Allah fala ya futu da ba inda za su shiga su tsere ma Allah na'am ya kadul barku يكاد البرق يقطف kuma abin zuwa majinan كلما أداء لهم مشوا فيه Mm, وإذا أظلم عليهم قاموا mm.
ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم Mm.
إن الله على كل شيء قدير نعم يكاد البرق يقطب أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه إذا أذلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير آه الله سبحانه وتعالى يقول يكاد البرق والقية تاكسا wannan walƙiya ta kusa an gane ya haɗafu absarahum ya kyauce idanunsu ya fi zuwa bi sur'atin wai da walƙiyar ta zo kaɗan da ta tafi da su in ta tafi da su ina za ta kai su imani za su yi kullama aba lahum duk lokacin da suka samu haske kuma mashaufi sai su tafi cikin hasken lokacin da suka ga wa- wato kafin a in ba tsawa wai in aya ta zo ana sauka za su zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam, na'am na'am ya rasulullah na'am na'am amma da an saukar da aya take magana kan munafincin su to sai su tsaye shine wa iza azalama alaihim qamu idan ya ba idan idan duhu ya duhunta gare su to sai su tsaye tik ba tafiya lokaci amma in sun ga haske ya tafi ka gani ko waqafu tafsirin li izaji ma fil qur'an wannan misali ne a cikin tsawa da ke cikin alqur'ani min al hujaji ulubihim an ga da hujjojin wato ainihin zukatun su a wata zikirin da gaskantawan su lama sami ufi mi ma yuhibbuna in suka ji abin da suke so ka gane ko an gane sai su tafi sai na'am na'am ya rasula na'am na su ne gaba gaban annabi mu duk munafukai ne zuciyarsu ba abinda bakin ke faɗi shi ba shi zuciyar ke faɗi ba munafunci bai da kyau eh kaga mutum yana tare da kai amma bai tare da kai Ga- ga shi bakin shi yana tare da kai amma zuciyar shi ya ya daura wani abu munafunci kenan Allah baya son munafunci to in in su- in aka- in suka ga ana yi musu abin da suke so shikenan sai su na'am na'am na'am wa qufu amma yakrahum da tsayawarsu ga abin da suke ki haza misalin munafiqina yace wannan shine misalin munafikai almunafiqu kafirun eh sai yace munafiki kafiri ne walakin lamma ra'a annabi sahibu sayf man halafahu qasalahu an gane ko wani habu malahu a tawa karar bishadati wa karar bishadati ne shi munafiki kafiri ne amma da ya ga manzon Allah ya zo da takobi duk wanda bai ci a shahadu ba za a ɗauke wuyan shi a kwace dukiyar shi to sai ci a shahadu amma dai zuciyar shi ba ta ci a shahadu ba bakin sai ci a shahadu kuma dama manzo Allah ya ce umirtu an uqatila nasa hatta yaqulu la ilaha ko hatta yashhadu an la ilaha illallah fa idza shahidu tu'assimu minni dima'ahum wa amwalahum wa kaza wa kaza illa bi ne bi haqqil islam ko kaga duk wanda ya ce la ilaha illallah shikenan ya kubuta kuma ko da ƙarya ce in dai la ilaha illallah ta fito a bakin shi a usama me ya faru sun je suna yaƙi sai ga wani mutum shi kuma ya koro awakinsa da tumaki yana kiwo sai ya hangi sahabbai da makamai sun dawo yaƙi da ya gan sai ce salamu alaikum la ilaha illallah muhammadu rasulullah salamu alaikum la ilaha illallah ina usama sai ya ɗauke shi kawai sai kashe shi sai suka koro awakin kafin su izo wajen manzo Allah har sako ya zo daga Allah Jibril ya zo ce mutanen ka sun yi danyen aiki ba sun kashe wani mutum ga yana yana la ilaha sun kashe shi yana la ilaha sun kashe shi ba sun danyen aiki ai suna zuwa wajen manzo Allah suka iske manzo Allah ya canza launi fuskar shi ta canza ce aka taltuhu ba da an kala la ilaha yanzu za ku kashe shi bayan sai la ilaha illallah yaya za ku kashe ni mutum yana cewa la ilaha illallah sai Usama ya ce ya Rasulullah qala ha taqiya ya faɗi don ya nemi kare kansa ne kawai afala shi kaka ta nafsahu ka tsaga zuciyar shi kaga haka ka shiga cikin zuciyar annabi ya faɗa ya faɗa ran shi ya ɓaci sosai ya ɓaci to sai da Allah ya aiko da aya cewa an masu gafara an gafarta musu sannan hankali ya kwanta saboda haka idan mutum ya faɗi la ilaha illallah ba dama ka ce mai kafiri ya rage ruwan shi abin da ya rike a cikin zuciya kuma wannan shi da Allah kaga haka munafi haka munafiki yake tamam eh shikenan wa qarrabi shahada da ya ga manzo Allah takobi shi munafiki sai ya kirari da kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah walaysa bi bi misdaqi qalbi bi misdaqi bi misdaqin bi qalbihi amma dai ba mai gaskanta bane da zuciyar shi wa yusalli ma al muslimina wa yatasaddaq yana sallata da musulmi yana sadaka a shima nafsahu bi hada ya kiyaye kansa da haka din wa shima amwalahu ya kiyaye dukiyarsa ma da mu hayya muddin yana da rai walakin al mautu ati kaji matsala kenan ai mutuwa za ta zo fa idza mata idan ya mutu da hala fi azabin ashad mimma kana yahaf zai shiga cikin mafi tsananin azabar da yake tsoro tunda ai ce Allah cewa innal munafiqina fi darakil asfali minan nari munafikai suna gidan ƙasa na wuta can gidan ƙasa da rake fa aka ce sai an sai an fara shimfiɗa munafukai a ƙasa suna kawo kafirai saman su Allah kiyaye munafunci ba kyau in mutum na da munafunci a zuciya ce duk abin da za ka yi kalika yi lillahi billahi don Allah kawai eh za ka yi ma babanka abu za ka yi ma mamanka abu za ka yi ma malaminka abu kai sa Allah kawai kar ka sa zuciyarka kana yi da zuciya da baki zuciyarka ba ta ɗauka kada ma malamin ka hidima amma ba da zuciyarka ba da bakinka shi ma bai yi ba bai yi ba nifaka ne Allah kiyaye walau sha Allah da Allah ya ga dama la zahaba bi sam'in da ya tafi da kunnuwan nasu duka na zahirin ma wa absarihim da idanunsu inna Allah ala kulli shay'in qadirun Allah mai iko ne ala kulli shay'in sha'ahu a kowane abu da yasu wa minhu idhabu ma zikira cikin ikon Allah akwai tafiyar da abin da muka ambata ba su nono waje mala
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس شنو نعم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أبو مقام wannan bayanin ba karara wasul muminin ya tabbatar da sifofin muminai wasul kamin da sifofin kafirai wasu munafi da sau- da sifofin munafikai alquran bada bi fatihatul kitabi alquran ya fara da fatiha wa suratul muhkamatun kullan ita fatiha sura ce muhkama abin hukunta dukanta wasanna bi suratul baqara sannan sai ya biyantar da suratul baqara awwaluha mutashabih farkonta mutashabi alif lam mim kaga mutashabi ne mai rikitarwa ne tunda ai Allahu alam bi muradi bi zalik kaga mutashabi kenan wa hadhihi al-huruf hiya asqalu shay'in ala al-arab wannan harufai su suka fi komai nauyi da wahala ga larabawa kawai sai dai Allah ya zo da lamba kawai irin su ka ha in ain sad irin su da ha yasin qaf nun ha mim ha min isa qaf to duk irin waɗannan su laraba na ganin wuyarsu sosai ya Allah ma fahimu shi a mai matalan ma ba su taba ba su fahimci komai cikin abin da irin waɗannan harufai suka kunso ba wal qur'anu haythu annahu mu'jizun shi qur'ani mu'jiza ne bi fasahatihi wa balagatihi wajen fasaharsa da balagarsa wa akhbarihi al ghaib da ba da labarin ghaibu li'annahu yafhamunahu suna gane wannan hum urubun domin su larabawa ne ya fahimu da kulla ma ja fil Qur'an suna gane duk abin da ya zo a cikin Al-Qur'ani hatta ja da hadil huruf awail suwar har sai da waɗannan harufai suka zo a farkon surori to nan wurin ma shamula hara'i hatan ba su shashaki kamshin fassarar su ba iya ashaddu alayhi ya masu tsanani hum ma kufrihim duk da kafircin su wa inadihim da tsaurin kansu urubun fusaha laraba ne masu bala'in fasaha ya alamuna tafsirin kalamul arab kuma sun san fassarar zancen larabci wa kullu kalimatin min al-arabiyya ta'milu al-ma'ani duk wata kalma ta larabci tana dauke da ma'ana to wasu ka dafal kalma wanda take dacewa da ɗabi'an wannan kalma din misaluhu misali in kulna in muka ce kalimatun kaga kalimatu muka ce ko to kalimu kaga murakkabu min kafin walamun wa mimun ne ko kalimu kalimu kalimu kaga tarkibin sa daga kafin da lamun da mimun ne hada ma'anahu fil lugha al-arabiyya shidda an gane wato a shiddatu ne ma'anarsa a cikin wato larabci kalimu a shiddatu tsanani ake nufi an gane tsanani shine shine kalimu a ta fi kulle ma'aniha ya zaro min ashidda kuma duk inda za ga ma'anarta yana zuwa da ashiddatu tsanani ne wa min ha kalimu li'annaha taqra'u sam'il menene insan an ce kalimatu to shi ma eh, wato tsananin ne har yanzu me yasa saboda tana kwankwasan kwankwasan wato majiyai eh, tana kwankwasan kunnuwan wato mutane da zukatan mutane kalma in ce tsanani kaga kaman wato tana kwankwasan zukatan mutane wajen fahimta ta ko hatta yi fam har a gane ma salama na kalima abinda kalman ta gane to wannan kuma akwai kalmu kalmu ko kilmu in an yi ma wannan lamun din wato jazma ko sukun allazi huwa jarhun shadid an ce kalmu to shi ko miki ake nufi mai tsanani kaman ciwo mai tsanani shine kalmu wa kullu kalimatin min kalamul arab wata kalma daga kalmomin laraba la hashqa tana da ishtiqaqi wala tasrifa tana da tasrif kaga dai kalimu muka ce dazu hada ya ci bi ma'ana kalimatu ne kalimatu a tafsir qur'ani bi ma'ana isa wani ce kalimatu kalimatullahi isa kenan isa shine kalimatullahi ko sumiya kalimatu ya Allah na sha min qawli kun dan ya faru daga zancen kun aw da anna sur'ata hamlihi wa wal'ihi bi manzilati kalima ko kuma gaugawan daukar cikin da haihuwan shi kamar a matsayin kalima ne kalima kun na kun din nan horada min kalamin arab ya zo daga zancen larabawa ya ƙulina suna cewa kalimatu li kasida kenan an ce in za kasida wa kalimatu hudu ba hudu ba ce mata kalimatu kasida ce kalimatu qala ar-rasulu manzo ya ce asdaqu kalimatu eh ya ce asdaqu kalimatu qala al arab kalimatu labidu wai mafi gaskiyan kalma wanda laraba suka faɗi shine kalma na labidu labidu da ya zo da shi a cikin shu'ara ala kullu shay'in kullu shay'in ma halallahu badilu ko kalmar labidu kenan shi duk abin da ba Allah ba wannan ƙarya ne ko menene shi wa idza tarafna ya bil kalima bimana anna kullu harfin min hurufiya يجوز أن يتقدم إذا ما كسرف ولا كلمة على عربي تقوى هذا في ناكا يا علاقة يتقديم كما أشي لكمتو يقولوا ko kuma a ce malakatu ko zo kalimatu kalimatu sai a ce lakamatu ko a ce malakatu ko wani harfi daga cikin za a iya takalimu in gana mun dan jini wani za ku la kalimu wa fi amin al ma'ani ma ashara ili in mun ce kalima a cikin ma'ana akwai abin da muke ake nuni a kan shi amma wani za ku la lakama ka gani maimakon kalimu za a ce lakama ka ga lakama ai maji kenan ko لكما أشد من الكلمة أشد في ألمة على شدة إيه وإذا قلنا ملك ملك أي لدى ملاك هو لدى ملاك التزويج يما لا تسليم البنت للزوج لكن ليقا وانتا نمجي أما لك مش إجيان فكأنه سارع يملك كما يعلم يعمل وإن قلنا ملك من الملك شكرا إيه ملك لدى ملك أو من الملك
الملك كل تصريفاته لا تخرج أما عن الشدة دوكا دي تصريف بذي وتي دي أشياء الشدة تطمئن النمو ولكن هذا الهروب ما شمولها أي رائحة فأنا رفي لا ربا بسو ششاكي هو الإرن أمشي قريتا فهي أشد عليهم تاي مصر قلني من كل مجلس القرآن daga dukkan mujin da ke cikin Qur'ani wa wal ma nazala minha farko abin da ya sauka shine ka ha ya ai sad na surata Maryam. An fahimta yi. Kana iza na zala Jibril bi ayar, idan Jibril ya sauka al'adarsa da aya, talaha zai dinga karanta manzo Allah ila ashiraha, wa fassaraha ailan, kuma bayan ya karanta sai mu annabi tafsirinta. An fahimta yi. Fatalaha annabi shi ma manzo Allah sai ya karanta, kama talaha Jibril kamar yadda Jibril ya karanta fassara shi ma sai fassara. Ta amaran nan wannan ba ta jibrilu bilwahi da jibril yazo da da harafi da wahayi sai ce ka qala rasul arabtu kaza la ce mu ce gaba na san wannan kafin din
kafin gane ai yace arabtu na san mu ci gaba shi kuma jibrilin bai sani ba fa sai san me Allah ke nufi da waɗannan ka ha ya ai din nan amma na ce ka manzo Allah ya ce arabtu ha yace arabtu ya yace arabtu an yace arabtu sa yace arabtu mu ce gaba ya za ce jibrilu malamin annabi ba ne shi ba ne jibrilu shi dai ya kawo sako ya wuce kawai amma bai iya zama bai iya zama ba ne mu ai sai dai Allah kawai sanar da annabi shi Allah a rabar nabiyu manzo Allah ya san wannan kabla an ya rafa jibril tun kai ma shi jibrilin ya sani alima jibril Allah haza sirrun makatumin sai jibril ya gane lalle waɗannan harfai wani sirri ne ɓoyayye hatta an huwal muballag har ma shi da ke isar da sako bai san su ba zakara sifatul mu'minin lokaci